ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan makaranta mai tarin albarka makaranta kuma markazi na addinin musulunci da koyar da ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa wannan wuri albarka kuma ya sanya wa wannan gari na domin albarka kuma ya sanya wa kasar togo da baki da albarka Eh, yau muna ranar juma'a kuma takwas ne ga watan rabi'un al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 kuma 21 ga watan takwas 2026 Allah subhanahu wataala ya taimake mu a wannan haduwa da ku da muka yi Allah madaukakin sarki ya sanya wa wannan zama namu albarka tun daga farkon sa har karshen sa har abin da zai biyo bayan sa
da annabi ga sallallahu alaihi wasallam alfagane hukun zaro man cikar juma zaro no kan wafat sine da rabila awwala wani zarin haka yin zambar fod zo tatin da tatin da haku annabtar makka ka medina hijira dai tono ya kan in nikar kubai nongoriyo nonga albarkancawa alfaga ga albarka daga hamba nware ibura kulse da kan irgu duk darso hangan kuma waka alfaga aktone lindo
to da yake juma'a ce kuma akwai sallar juma'a nan ba da dadewa ba insha Allah ba tsawaita jawabai za mu yi ba haduwa ce ta yin gwantaka kuma ta nasiha ga juna domin ƙaro juna da abin da zai amfane mu a rayuwarmu ta duniya ta kyau kuma mu samu rayuwa kyakkyawa a lahira sau da ka na zaɓi abin da zan yi magana a kansa a takaice shine mahimmancin kunya da biya mace
alfaga ne juma dalilo ma ga sai kai irbure bo ba kullu ko juma jingaro do ko ma ga sai manta ga ga sandan da gumono da yara amma na sai haka alfaga ne ga ga tonin diddo amma tukal harno kan dir hangara sai ka borir ko da agar wani an dunya ba funa boriyan di amma kir wani alaharan ba funa boriyan di alfaga ne wa kan bonno ga ga salam amma tukala izwe goro a wani hawo beira hawi bayyon kan igba izwe borga faga da wo bonno ga gunon muhadara ta insha Allah
ita kunya malamanmu suna cewa abinda ake cewa kunya sunanta da larabci alhaya'u suna da alaka da wasu lafuzza irin ta guda biyu sai suka zama su uku kenan akwai alhaya'u akwai alhayatu akwai alhaya idan aka ce alhaya'u kunya idan aka ce alhaya ruwa kenan idan aka ce alhayatu kuma rayuwa waɗannan kalmomi guda uku tushensu ɗaya ne sannan kuma suna da alaƙa ta ma'ana ƙwara ɗaya kasancewar kowanne ɗan adam na da buƙatarsa domin tabbatarsa suna faɗi suna cewa la hayata bila haya'in sannan suna cewa la hayata bila haya babu rayuwa mai kyau idan babu kunya sannan babu rayuwa idan babu ruwa kun ga dukansu sun haɗe saboda mahimmancin kunya ana ɗaukar mutumin da ya zama bai da kunya baya jin kunya yana aikata abin da ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama to ana ɗaukar sa kamar ba rayuwa yake mai kyau ba kamar yadda mai hikima yake cewa falad duniya idza zahaba al ba duniyan nan duniyan nan ma ta tashi idan kunya ta tafi in babu kunya to babu amfanin zama a cikin duniya
alfaga ne dine haubere haubere wo mantikala herno kan burba funara danga ba kuna kulmar ganta ina margu zamkani ne alhaya alhayatu wayo mu matkal halon no kan ba kuna sin gice kadde da imar gicalla da alhaya alfaga ne hawberi da bafune da yani imne hari a wani muhimmanci bafune ra yarhin zuro kan afo kulman hulkal alhaya ne gane kanta haubere zama adama yanzu haubera nuno ga hun bafuna kubendi san bakkan no adami zai da dai har sai a bafuna ra a jan a bafuna da asisi kula da yin dai noya ya da no gora da mo koi ne asini ka bafune ce kan iga sabu kaje da amte borno kan ga haube dan ga haube ne wo rano kan agon da asali agon da kaje bambata da linci irin bafuna ra
abinda ake cewa alhaya'u kunya suka ce sifatu kamilatu fi nafsi sahibiha taz'uhu an irtikabi kulli ma yustaqba abinda ake cewa kunya wata sifa ce da Allah yake azarta mutum da ita a cikin ransa ta yadda wannan sifa za ta hana shi aikata duk abinda ya zama za a ce ba a so ko ala wadare ko ala kiran shi ne ake cewa kunya sannan wannan sifar ta kunya sifa ce ta Allah Allah maɗaukakin sarki ya bautar da mu da ita cewa mu bauta masa a matsayin ita sifar sace Allah ta'ala daga cikin sifofinsa na aiki wanda ya bamu labari kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari akwai kunya Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah baya jin kunya a nan wurin an yadriba masala da ya buga misalin ma ba'udatan na sauro fa ma fawqaha sirran aw kibara ko abin da yake ya fi sauro ko kuma bai fi sauro ba a wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa baya jin kunyar ya buga misali da sauro ko kuma abin da ya fi sauro girma daga cikin ƙwari ko kuma abin da bai kai sauro girma ba a cikin ƙwari kamar yadda ya buga misali da kuda a wani wajen ya yi hannu su guri ba matsalin fasali ura ko illan da ke fasali ura ko guri lana lan ya hulku zuba da hannun da ta ma'ura ku kamar inda ya buga misali da da gizo-gizo al'ankabu matsalin lalina ta hazu min duni lalata auliya'a كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإنا أوهنا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون to Allah madaukakin sarki yana da kunya yana jin kunya kamar yadda kuma za mu ji a cikin hadisai annabi sama ya saka mu Allah cewa Allah yana da kunya
albarka ne ni ne hawo bere a matakar adabi zuwan sifno a sifjere la sifno kan a ga adabi zigingi amkan talo kulkan talo no amkana ra da daga hawo bai kula hawo bai ra da gaga ja amkan talo na sannan kan irko tabaraka taala mun bokan na adabi zo taka sifno kutun irko taala mun sifira kan irko aga hawo bai wadin da sai no alfaga ne irko taala ne misalakar da sauro sababu ka irko tala ne misali karanda irko tala ne wa hawi singidi inga misali karanda sauro wal hankan manto yare yana ga wadin cabkan hawi abu irko tala sifira san batka annabiyan magumbo an irko tala sifa da haubere yana no mo kaina abu irko tala kun ma jere la haubere yana ga ni kan ci irko tama ni no aga hegen da ni mahawibai kaga sarkurkan ga hawibai
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa Allah subhanahu ta'ala yana da sifa ta kunya kamar yadda ya tabbata bariki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi yad'uhu an yurdahuma ilayhi sifan Allah madaukakin sarki yana jin kunya Allah yana jin kunya bawan sai daga hannuwansa guda biyu yana addu'a yana cewa Allah ban kaza Allah ban kaza Allah tsare ni daga kaza Allah ka kare ni daga kaza Allah ka dada min kaza bayan ya daga waɗannan hannuwan nasu guda biyu to Allah yana jin kunyar ya mayar masa da hannuwan nan nasa guda biyu ba tare da Allah ya amsa masa addu'a ba wannan hadisin da wasu hadisan sun tabbatar da lalle Allah subhanahu wataala yana da sifa ta kunya sabanin yadda wasu akidu na bid'a suka kore wa Allah subhanahu wataala wannan sifa ta sanya girma
alfaga ne hawi berewo annabiyan mabuwa anayi irkwata lahun sif bambata zama hana tonin kai irkwai ta'ala ga hawi bere irkwai ga zurendi inda irkwai ta'ala kwai tara da adame ziga mora zama annabi sallallahu alaihi wasallam na filla hadisa raka annabi gane irkwai wo hawi ga bu modi adame ziga kanna muware aninga kan bihinka sambu bere agne irkwai meno ya cirbutul gomnara irkwai mewa ya cirbutul merala dai ima buramun kan baye ci ganda irko cala mana no kan are wala ma wa kan a hamburu annab ne wone wo irko cala wa hawi gaji ga bumbodun ko tara adame zo ma ngare atamo ma ngare amani in ka murado serase hal dai irko bumbo hawi gaji ba foseno ni adame zo ni ga hariyon te kalla hawo bere si
a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah hayyun yuhibbu al-haya Allah yana da kunya kuma yana son kunya
albaga ne hadisin ka cewa ane annabi male in koyo hawo be kono ya da mono ko da koyo da babu kan da hawo be
ita kunya wani bangare ne abinda ke nuna muhimmancinta wani bangare ne na imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa innal haya min al iman lallai ita kunya tana cikin imani imani ya kasu gida gida har uku sannan waɗannan gidajen guda uku suka watsu suka kai sittin da wani abu ko saba'in da wani abu kamar yadda ya zo a cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al imanu sittun wa الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العدى عن الطريق وإن الحياء من الإيمان إيماني يا كسجدا جدا ستين دوريا وما مفي جرما أيك الإيمان وند لا أي أباكي وند شيني كشي ليتكم أكو سيكم بغري نبي أيكي da gaɓoɓi sai kuma ɗayan ɓangaren shi ne abin da ake ƙudurcewa a cikin zuciya to imani ya kasu kaso ɗai har sittin da doriya mafi ɗauka akwai ruwa sittin ta fi inganci ita shi imani ya kasu gida sittin da doriya akwai riwayar saba'in da doriya mafi ɗaukaka ƙaunu la ilaha illallah mafi ƙasa-ƙasa daga cikin abu da mutum zai yi mutum ya ga abu da zai cutar da mutane daga hanya ya kawar musu kuma lalle kunya tana cikin imani a shi wannan yana nuna mana girman kunya kamar yadda a wani hadisin manzo Allah sallallahu ya ga wani sahabi yana wa dan uwansa faɗa kan wani abu da ya aikata wanda ya zama akwai rashin kamar kunya a ciki sai yana masa nasiha shi kuma wancan abu dan uwan nasa sai yana mayar masa da martani da kaushin hali shine sai manzon sallallahu ya ce da'ahu fa innal haya'a min al-iman kajale shi ai kunya tana cikin imani wannan hadisi suna nuna mana girman kunya a cikin addinin mu na musulunci cewa ita wani bangare ne daga cikin ayyukan imani lokacin da mutum ya wasa da kunyarsa to kamar yana wasa ne da wani bangare ne da cikin imanin sallar sallar alfaga alai sanjumin tukan no irga bai cimen da yawo hawo bai ne da cimen da yawo zam cimen da yawo abu hawo bai ne la alfaga ne annabi yamma sallallahu alaihi wasallam ne cimen da yawo matkala ngebar wai duci da harfono cimindio ibor waydu cinde hede fooɗo ibor waydu cinde he fooɗi ane irkoja sallallah alih w sallam wo kamɓi ikul kango ikirgo beninote kawla la ilaha illallah nde nde adame sidu irkoye taala seeda dara irkoye seedendi kankoye fof kussino kam manti irkoye to kulaɗo cimen yo kango bene won kango ikul marganta se ganda non to nde adame sidi her fo kango ɓore dolendugo fondara amma san ba ma ka amsu ka islami dorani da dai ni wo ne ga yanka di haifo kan ga islami dorani go fandara amma ni shirku dubin kan ga san baka fandara wani wo annabcin kan agishab kan ni wani sini kimen da kulkul wata dano annab sallallahu alaihi wasallam hadisi ra amma aran mu bai kan hawo bai ne wo asikar kimen da yorra wata dano alfaga akate hadis ko mabtutar hadis wani wo ga ale irgodi wa sallallahu alaihi wasallam abai kidi alborfo kan go cecim talakai yon hanse kan borfote a carfo nan go talakote kula ga bam kata sai hansiyo to alhalo kan cinno ana hansiyo ce da kun go ago kata ga ago jin da san babu no ta irgodi sallallahu alaihi wasallam ne kun mora hawte gungo asikal cimen diyora hawbe ne sikal cimen diyora na'am
ita kunya wata sifa ce da tun kafin zuwa musulunci tun a jahiliya larabawa suna girmama wannan sifa dabi'a ce da larabawa suke girmama ta musamman ma ga mace shi yasa za mu ji wani mawaki yake ba da labarin wata mata da ta zo wucewa a inda suke fiya tana cikin tafiya sai zaninta na sama abinda ake cewa nasif ba zani na ƙasa ba idan an ɗaura zani kuma sai a zo sai a ɗora wani a kirji domin ƙara tsara jiki Allahu akbar suna ce mushi nasif tana cikin tafiya sai wannan zanin nata na sama ya faɗi to shi ne sai yake ba da labarin yadda ta yi yace saqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalathu wattaqatna min yadi yace saqatan nasifu zanin ta na sama ya mai a gaban wa lam turid isqatahu ba da gangan ta fadar da shi ba ya fadi ne ba da niyya ba fatanawalathu sai ta dukusa ta dauko kayanta amma saboda kunyarta wattaqatna min yadi sai ta zama tana kara fuskarta da hannunta ta yi haka wato ba ta son maganta sakamakon wannan abu da ya faru da ita tana ɗaukar tajin kunya bai kamata zaninta na sama ba na ƙasa ba ya fada a gaban maza wannan fa kafin zuwan musulunci kenan akwai sauran bayan Allah mata da maza waɗanda suke da kunya jahiliya ba ta bata musu halayensu ba duka akwai waɗanda suke da kunya a cikinsu
alfaga ya koyi ma batu a ne dangane hauberewo a da mistari mumbonon siyarta a da mistari mutara a siyar da kalle da adamai zin hawi bi dole da wani matakar wajen nan a ne ba amce jahiliya iga hawi bai kamar nan da kan cefar yonno isi jingar isa annabiyan ma bai amma hawi bai ne bai wani babu na ranar ale wodin da seno dona kadin akatango hondo nora wato weybare hawi bere to ne nan kan baragun hon jogolo kutte am darbe hau am zara hau to kul agiye ka kat zara ko kiye ka dak zara ne mo kaga hau bene kan ga ganda hono gabendi tagma kai ga bai wato din kittune da zanka irin yongai dirwe mai igwodin ce iga zara fo hau ganda imiye ka fo hawa bombe ne ane to kul wai burakan a wani zara bayar wani hudu ka kan to kul an kabodanka jajabu a gumai dabu ifo sai hawo dere manga da a ce bude kan mantar salamu no patpat bore wo gin ka hawi bai hal bura bai kan zara kullun wa aswas wai burse matro ira aslami kai yongo ba ir koi ga gomni ir gin ka hawo bai ka iron babu na la imdi kai murade mte
da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin alkur'ani na wasu mata guda biyu mata kuma Allah ta'ala ya siffanta su da kunya da kamun kai na'am waɗannan mutanen ko 'yan mata annabi Musa alaihi salam ya haɗu da su kuma har Allah ya azabta shi ma ɗaya ta zama mai ɗakin tsawato matarsa Allah madaukakin sarki yana ba mu labari lokacin da abin da ya gudana tsakanin annabi Musa alaihi salam da ɗaya daga cikin mutanen Fir'auna wato Kibbawa da ya zo ya tarar da su suna faɗa su biyu annabi Musa alaihi salam ya tunkuɗa ɗayan wanda kuma ɗan ƙabilar ƙibdawa ne wato ƙabilar su fir'aunu saboda haka sai ya mutu to daga nan ne sai annabi musa ya niyyar ban garin misra domin ya tafi madiyan to ya tafi garin madiyan shine allah ya ba mu labarin ya haɗu da wasu mata guda biyu allah ta'ala yana cewa ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأمرنا شيء كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين la akbar zuwa ƙarshen ayoyin waɗanda suke bayani a kan kissa annabi musa ya zo ya tarar da wasu ‘yan mata guda biyu ya tarar da jama'a suna shayar da dabbobinsu ruwa wa waje da min dunihim imra'atayn tazuda a gefe guda kuma sai ya ga wasu ‘yan mata guda biyu tazudani su sun koma gefe ba su shiga cikin jama'a suna kutsetseniya da su ba akan cewa su ma ha maza ha mata sai sun shayar da dabbobin su ruwa sun koma gefe saboda kunya annabi Musa da ya ga kunya su sai ya ce ma habbukuma ku fa ƴan mata menene ya same ku kuka koma gefe qala ta la nasi hatta yusjira bi'a suka ce ai mu ba mu kasance muna cakuɗeɗeniya da maza ba mu ce sai mun ba dabbobin mu ruwa har sai idan mazajen nan sun gama shayar da dabbobin su ruwa to daga nan annabi Musa sai wannan kunyar tasu ta ba shi sha'awa fasa qalahuma sai ya shayar musu da dabbobin su baki daya daga nan ya koma gefe yana jira ya roki Allah madaukakin sarki ya ce Allah halin da nake ciki a yanzu duk wani abin da zaka kawo min na alheri to lalle ina da bukatar sa daga nan kawai sai ga wata sai ɗaya daga cikin su ta dawo a nan ma sai Allah ya sake fito da kunya sai ya ce tamshi alastihya'in aka faɗi kunya da sunanta ta zo tana tafiya a cikin kunya ta zo wajen annabi Musa alaihi salam ta ce babansu yana kiransa domin ya saka masa abin da ya aikata musu na shayar da dabbobi na wannan hidima ne musu alfaga ne annabi Musa ko kissala irgide kan akwai tonan kan wai barwo dole non wani izwaye dimmi dan dagan hawo bere zama hawo bere kan ne gon wani izwaye dan dagan din dare non te ise gomni an boye non wani izwaye din bumbo kurara e sihir kudu albor subanan tikan gihiji kan da te arhiji subanan te kadde bi ta bulo ka ga hawi be ana annan musa non do problem ne kwarara kanta borwiyon kante hattike yolla wo maga sa annan musa a fatta agoka naru narmadilla akon to farfola ka signe madiyana kwarawo ka annan musa kara asbar kulbe amma aka dai fodo kan dono bole ga doka har har annan musa ka kagar da yo dinga bore bo ba mai amin barganta igo kun ge wani almare hanin di go ku guru amma izuwai bari hin ka foki ne dan dan yanda da hawo bere dire wa igo kan baka iman furja mara ifo sai hawo bere maga wato dinno annan Musa ne ha ifo sai ka arwo man aran murado sai ka dira garo wai bare ne ne wonge sin ku dode yadda mu ka dai jama ku dira wato kan sai no bare dira wato dinno annan Musa ka ani hangen da a guri sai not kan bumbai da ikwai ibabani se to matno ka aran tarkudo hari worwo kan lokafi di cendi di worsu tarkin ka cendi notki na alburfonun na cendin da yase ibabani to in koi katibura din in ga gaba ma kai banin da gwamni notka ikaka annan musa ce to ane qur'ana bumbo ce bai kan wato kan sai no webere da la afogo kidira ahun dirala irko tala ce kan abuka ha ubere direte zamwe burwat kulkan aga ha ubeda go kidira to kurce yadi nan gargar ke sai dira bumbo mun ga sai no to alhalo din cinno qur'ana ne webere din sifa wani ma ga sai irko tala kudar annan musa ne webere din yeji alwai baradu nin a dokce kan ago alzanni zai hunjir fulera a dokce kan agobin kanera ya dinga hawo bere nan goibar hanse numo nun gano gomnu kulka go ci ta wani bafunala ka kan ka fulbur kan sahawi bega
a wannan kissa ɗan uwa masu albarka masu daraja na akwai darasa masu yawa da za a iya fitarwa a ciki amma dai darasin da suka fi girma a ciki shi ne ashe daga cikin alamar kunyar mace kattar da shiga tana cakuɗe ɗaya da maza ko da wata lalura ta sa ta za ta yi irin aikin da maza suke yi domin waɗannan 'ya'ya guda biyu mata sun faɗi dalilin da ya sa suka fito ma suna kiwo sun faɗa cewa wa abuna shaikun kiri dalilin da yasa ka gan mu ma mun fito ciwo to shine baban mu dattijo ne kuma ba yi da wasu yaya ce mu shi yasa muka to in har ya zama mace za ta yi wani aiki irin na maza saboda lalura kamar za ta yi aikin gwamnati ko za ta zama yar kasuwa ko za ta zama wani aiki dai da za ta haɗu da maza to a cikin wannan aikin nata ya waje ba a ga alamar kunya alamar kamun kai alamar nisantar duk abin da za a ce alawadare a cikin maganarta a cikin aikinta a cikin shigarta a cikin yanayinta a cikin tafiyarta a duk abin da za ta aikata to ana buƙatar a ga alamar kunya da kamun kai da yaƙana da tsantsini a tare da ita
alfaga ne kisawo linna mai daraka gune kisawo a girce wanda herbo biyu amma alagon da misiyo kan yadda bayar gumo kisa wora ago mis bambata ira kisa ga ce wani kan waiburwo a sahage a sai waibur kan ga hawi bai ganda albure iguhur challa kan malan zai challa da kulkan nan albure ga ce wannan kulkan cin nan albure ga fure waibura mu ago kokar kan gun san bukadan albure ira anai wani woman ci izu waigoyino anai nugo gidikan bari hinkadin bakan aga tilasi ga ibaba zenu dole ka daidai koy kurado kurai mo irga be ka alborgoyno man tuwe borgoyno amma kamar gindu wodi imanan ge bondan alborela kan ge bun kasan ta albore cine ane wodi se ba de atilas we boraga we borade atilas agano am ko am fatta koy kuma ngari ceci wala am ce borkan go gwamnati goy imma la korkwarera wala ham koyin tilasa ga wala ka gemin diyarin alfaga ne wai bura mu bai kan wodin su dole a stilasin da ga kan ganda albole imte mu'amal fullo amun ga bonji abokar kan hun masayo bai kan kun go man su burno kan yin ka kasar da albole yi sai kuma kan tala ba kan faccin tilasin mura kai ba
akwai ababen da su ne suke jawo mace da ma namiji su zama suna da kunya abu na farko daga ciki shine al-imanu billah imani da Allah madaukakin sarki imani wancan babba qawlu la ilaha illallah da kuma sanin ma'anar la ilaha illallah da wanda daga cikin sanin ma'anar la ilaha illallah akwai sanin girman Allah madaukakin sarki domin duk mutumin da ya san girman Allah to zai zama yana jin tsoron ya saba masa ita kuma kunya dama abinda take sawa kenan mutum ya zama baya aikata abinda zai zama saban Allah ne ko karamin sabo ne ko babban sabo kuma wannan kunyar za ta saman masa da wannan tsoron zai kasance ko a gaban mutane ko ba a gaban mutane ba zai zama yana jin tsoron Allah tsoron Allah nan kuma zai ja shi zuwa ga kaiwa zuwa ga tsara dokokin Allah da nisantar ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wanda mutane sun ga an aikata za su ce Allah tir ala wa ta'ala
alfaga ne burkuka hangan kissa wasi nagba ibne amte ne sai kan niga hawi bai wali gar sifin da hawi bai rai nagba amte ne sai kan wani izwai kurawa igi sifin da hawi bai rai amma in bai kan hawi bai rai wo man tika sababin wanga kata a gwanda ya kan ga sababin da bursi dan ga mati ya mi ya mu dai no ne wannan bai im hawi bai a kadde din sababe gana alfaga ne sabab gina nunta bura amcimin din da irko tabaraka wa ta'ala buram ko karka be menti irkoi amcimen da da irkoi yayin nan ko ne buram ko kari ka la ilaha illallah da am ko karka ma amana bai a tilasin daga am irkoi ta ala kun ibade am kai dai ya dinga nigri buradin koyo alfaga ne askan toyera in ma ne talakai ne wali bayar no kullun dika a gangabun gayi ifa sai arsalam taradin kan wura ga hamora da arsalam taradin kan na ga hamo ma jingare kulayogo da bundubiyoge kulayoge da hare ki gaba bura abokai dai wodin ga ganji amkan talala ikaina walibera halam to nan kan burase imne boriyon ne burase kai for just kilana kai filani zo for jasa ba don imana haino do abisa alfaga ne wone kula hawo bere jagai nan kaka adamai ziga amdu suf mere wa dumo adamai zera ya dinga ba kukan wani cimen diyo igisi ta sai ka abun hawo mere
daga ciki akwai taqwallahi azza wa jalla tsara dokokin Allah shi kuma tsara dokokin Allah shine intisalu awamirillah wajtinabu nawahi Allah ya jidaka Allah haythu nahaka wa Allah yafqidaka haythu amara mutum ya zama yana nisantar ababen da Allah ya hana da kuma aikata ababen da Allah madaukakin sarki ya umarni da su wannan shine abu na biyu da yake samun wani mutum kunya abu na uku da ke samun mutum abu kunya shine karanta tarihin magabata daga cikin manzannin Allah da annabawansa da kuma sahabban manzo Allah sama mazansu da matansu da kuma tabi'ai da atba'u tabi'in da sauran manya-manyan bayan Allah waɗanda suka bi su da kyautatawa idan mutum yana karanta tarihin su sirar su a tsakanin alkur'ani da sunna da kuma littattafan siyar to wannan zai taimaka masa ya zama mai kunya abu na hudu shine roƙon Allah madaukakin sarki mutum ya rika roƙon Allah ya ba shi kunya domin umumin hadisai sun zo suna yin bayani akan mahimmancin yin addu'a akan Allah madaukakin sarki ya ba mutum kyawawan ɗabi'u Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi Allahumma hadini li ahsani al-akhlaqi la yahdini li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant mutum ya zama yayi ruku da waɗannan Allah zai taimake shi ya zama mai kunya ya riƙa wa kansa kuma musamman ku mata ku riƙa wa 'ya'yanku bayani a game da kunya da mahimmancinta da kuma yawan yi musu addu'a Allah ya inganta halayensu Allah ya tsare su daga miyagun ɗabi'u Allah ya azurta su da kunya
alfaga ne a gwahere kan yonga yani hau bere wa tabbatar da izuwa borse inganta nuta bura mai irkwai tala a mahon hidde batu ya riga bura ta borno kan gumbun irkwai gumo obur kuma woka gumburir koy a gumburir koy tugure ida da bange diyora yadinga asir kine ne wo burkan be be siro in sai ta kan ne gaba yadinga borno kan ne ir koy tala a ga hun cite bat yadin no mo koy ne borno kan ag ngbon genji her kur kan ir koy tala saba ba da herodin ag kan bumbo sai asate to yin zakano ta kuka irko ta lasu ba ba dai a kana bumbo sai a sata a faga ne wata dinga yi tacanta borno kan amte kan a irko ta la ngare wala borno igina ala amte kan a ga tarihi kyau idan tarihi kan ta yake bisla murfila na ina fillin da hawo bere to kul a gidi gobna bayar fokan borwodin kuban da ga bafuna la ifo sai hawo bere ka ga bedin ma ga sa kul irko ta la na ana darzandi daga alfaga cefka wone wo hawbere wo mantinan boriye tiganda mantinan na mute borela i dokkuranta bal wodi mummo nangol subanandi den ga babu wodi be alfaga ne ko tari ke chau wata dinga no alfaga ne itacenta borkan ga bamu do hawbere agtile saga ami irko tala ngware zaman faga na addu'a yin chau kan annabiyon mabumba aga irko subhanahu wa ta'ala ngare anna allahumma ahsin khulqi kama ahsanat khalqi ko da allahumma ahdini li ahsan al akhlaq ko matkar addu'a yanno ka alfaga ni ce ka ane annabiyon mabumba irko ta'ala ngare da addu'ewo ifo sai irko ta'ala mu kun wanda hakuri irkom dokun te burkan ga ambudi irkoi irkom dokun te burkan ga hawi bai ko matkal annabbun bokir ko ne hero kulmar ga dana sai annabi go gare won mote matin da ni kai yon manto annabi wani ga alfaga ne a ga tilasi daga irin ware irko ga hawe irbon sai dirhon izai sai dirhon almiyale kulmar ga ta sai
to mutuwa suna da yawa akan wannan matashiya ta kunya ba za mu iya gama ta a yanzu ba sau da kamar da roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu kunya ya inganta ɗabi'unmu ya nisanta mana da miyagun ɗabi'u ya tsare ‘ya'yanmu da jikokinmu da kallonmu da kowa da kowa daga miyagun ɗabi'u Allah ya shiryar da mu akan hanya madaidaiciya muna godiya a game da wannan dama da muka sama kuma muka kawo muku ziyara muna roƙon Allah ya haɗa mu a gidan aljanna da baki ɗaya a ranar gobe alkiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alfaga irko ma bere ne irko ma adana sahun sufra hun ne su yora arab ne amin alfaga go ga irbura kulmar ganta seno a woka da barka go ware se da ba ku ne hanno kan adabe ga ta hawo bere la an ware mu irko subhanahu ta'ala muna wazo kira hangar irko mu da irin goida da kuma yi sina kai irko bai nan ba ta ta wa irko ta'ala ga kuma yin fukun don isa da ya ba fa kara mu alfaga na irko ta'ala amir magan gwamnati insha Allah muna ma malam godiya Allah ya saka da alkhairi wa sallallahu alaihi